أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمه الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
haka ne wannan na ya aka yi ana fashin
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخل منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق ففيها لو ضعيف لو لا يستطيع أن يله فليولد وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ف- فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون شهداء فإن إليهما أن تئل إليهما فتذكر إليهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلا بعضه ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا كبيرا لو كبيرا إلى أجل ذلكم أحسب عند الله وأقوم للشهادة وأبدا أن لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تدخلونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتموها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه كتبكم بكم واتقوا الله وتعالوا عليكم الله والله بكل شيء عليم to kan Allah subhanahu wa ta'ala wani subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi lafin amanu wato wadda a cikin wannan ayar ta fi kowace aya tsawo a cikin ƙur'ani ta fi kowace aya tsawo a cikin ƙur'ani ya yi lafin amanu ya ku waɗanda yake sun ba da gaskiya ya za ta dayan tumbide ne sun kun yi mu'amala mu'amalar da yake akwai bashi a ciki ta'amaltu kuka mu'amala bi nasi'atin mu'amala da yake akwai nasi'atan nasi'a wanda yake za a jinkirta biya bidainin da bashi ka salamin ka masalami sautu ga kudi na ka siyo min kaza wanda ba wai ka wakilta shi kan ya siyo ma ba a'a ka siya daga hannunsa ne ya je ya siyo kai ka siya kaza kusa kaza da kaza shine salami sautu wa qarrib ko kuma rance kuka rance ila ajalin musamman zuwa ajali wanda yake abin ambato ma'alumi wanda yake an sani dole fa irin wannan sai an sanya ajali ajalin da yake sananne kamar a sautin nan ayu ta yi a yi shekara ɗaya ma a sa shekara ɗaya ko a sa shekara biyu wannan ya halatta amma dai ba a yi ba a sa ajali ba dole sai an sa ajali ta yi ka bashi kudi bisa cewa zai kawo ma shinkafa iri kaza awo kaza ko kilogram kaza amma nan da shekara biyu ka siya kowane kilogram akan kaza ka bashi kudin sai wakacin sannan ya kawo ma sanadi kenan haka nan kuma rance shi ma a yi da ajali ba a yi bisa rashin ajali ba in an yi ba bisa ajalin ba wanda aka yi don taimakawa to wannan ba laifi a ciki cewa gashi na baka da sanda ka samu ka biya ni to wannan ba laifi a ciki tunda an yi ne don taimakawa amma in ya zamo da wani nau'i na kasuwanci a ciki to wannan dole sai an sa ajalin saboda yadda mai misali ake fada wa kullu a kadi bai'in bidda darin au gararin fi samanin au mas'unin au ajalin fala ya juzu duk wani akadi na kasuwanci ko abin da ya kama da kasuwanci da ya zama ya kunshi garari ko hadari dangane da kudin ko abin siyan ko kuma ajalin to bai halatta ba baya halatta ya buɗa faktuhu to ana nema daga gare ku ku rubuta shi bijami istifatihi da baki ɗaya sofinsa wadda za ta bayyana shi wadda za ta sanar ga wanda zai hukunci abinda zai hukuncin da shi domin rubutawa tana tunatar da mai ba da shaida rubuta wannan ai tana tunatarwa tunatarwa ce ga mai ba da shaida shi kansa wanda aka yi abin a gabansa wanda nan gaba za ta yi a bukatu ya ba da shaida a kai in ya zama an rubuta zai iya komawa ga rubutun sai ya ƙara ya dama da shaidar ta cewa ba gashi ma haka aka rubuta ba a gaban mu aka yi gashi kuma haka aka rubuta din wa gairahu zai tunatar da wani sama yayin saukar ajalin umarni a nan linnadari ya zo ne bisa mandubanci ba lalle ne sai an rubuta din ba amma wannan nasiha ce ake gabayi cewa ga hanyar da za ku bi don ku yi maganin akuwar rikici tsakaninku ka a zo daga baya a ta rigima in an rubuta dinnan sai ya zamo an yi maganin haka to ya fato asali dai umarni in ya zo yana nuna wajabci ne to amma ya kan fita daga ya wajabcin ya koma mandubanci shi ya sa wasu masu ce ai yana zuwa dan wajabcin da mandubancin gaba daya wato hakika ne a cikin su bayan kauli na farko ko in ya zo dan wajabci to ya zama hakika in ya zo dan nadwi ko ya zama majazi wala katub bainakum wala katub kitabat daini bainakum katib mai rubutu ya rubuta takardar da ta kunshi bayani akan bashin nan da gairul muta'amilai ne wanda yake ba shi ne mai siyarwa ko mai siye ba ba shi ne mai bi ba ba shi ne wanda ake bi ba il'adal ya rubuta ko da adalci ya gaskiya a wajen rubutun nasa kai amfani da kalma da za ta dauke ma'ana fiye da daya ya kokari ya amfani da kalmomi masu daukan ma'ana daya ya fara maganar yadda za ta zamo dalla-dalla kowa ya karanta ya gane me ake nufi kada ya karkata ga ɗaya daga cikinsu kai ya kare a dukiyar ko ajali kai ya ce kuma zai tauye wahuwa wahuwa wannan umarnin a hakika lil mutadayinaini umarni ne ga masu mu'amala wadda mu'amala ta kunshi bashi cewa ya katibin cewa su zaɓi mai rubutu wanda yake masani da yini mai kula da addini hatta ya ji a makatubuhu mausukan bihi har ya zama da abin da zai rubuta ya zo abin amincewa da shi ya sa da can ma yake zamowa masu rubutu gaban alkali har kwas ake musu na musamman da can ba to kafin ma zuwan turawa saboda san irin yadda za su rubuta abin da duk ya gudana a nan haka nan kuma duk mai rubutu wanda yake ya shafi abin da za a ba da shaida a kai sai wato ya shafi abin da za a iya ba da shaida a kai ya zamo ya sanya zai rubuta kai ya zama ya rubuta shi ga kansa ya rubuta sai in ya karanta ya san me yake nufi wani fa in ya karanta sai ya duk mai rubutu ai ba abin da ake bukata kai ya ce zai rubutun ga kansa ya rubutu ga kowa ma yanda ko ba shi ba duk wanda ya karanta zai gane abin da ake nufi dalla dalla ehin dalla dalla to wala ba katibu la yamtani katibu mai rubutu kada ya ki min an ya katuba shi wanda zai rubutun kai ya ki daga ya ce zai za ya rubuta za iya ilaiha idan aka nema daga gare shi cewa ya rubuta din ya nema daga gare shi cewa ya rubuta din to kai ya ce ba zai rubuta ba kama allama kullahu tunda dai wannan iya rubutun nasa wani fifiko ne Allah ya yi masa Allah ya sanar da shi yanda zai rubutun to shi yasa yanda Allah ya fifita shi to shi ma ya baiwa ga bayi Allah ya masa baiwa da sanar da shi rubutun to shi ma ya baiwa ga bayi ya taimaki bayi ta fuska ya rubuta musu abin da suke bukatar rubutawa wannan magana ana yin ta ne akan marubuci amma kuma ta jage zata akan dukkan wanda yake ya samu dama wata dama a cikin rayuwa al'umma wadda zai iya taimakawa ta yiwu a samu a unguwa ko a bangare ba wanda ya ce magana a saurara sai kai to a sannan ya zama mutanen wajen suna bukatar a yi magana akan wani abu muhimmi ai ya zama kai amfani da wannan dama alfarman nan da kake da ita ta ka faɗa a saurara Allah ne ya baka ba wai dan kafi wa'annan ba yanda uwarka ta tsona ta haife ka haka u- iyayen wa'annan ma su tsona su ka haife su amma Allah ne da ya fifita kai baka wannan alfarma ai ya zama kai za ka faɗa a saurare ka to shi yasa in akwai bukatar a faɗa a sau- wanda magana da take muhimmiya a rayuwar al'umma to kai da za ka faɗa a saurare ka ka faɗa kan kai koren baki ya zama koyaushe tsakaninka da wanda za ka faɗawa sai magana da take taka sai abin da yake ya shafe ka ya za a baka wata katuwar kwangila ka san kai magana akan wannan amma ga wani abu wanda al'umma suke bukata zuwa gare shi za ka iya magana a yi amma ka ki magana ai kai wannan bai shafe ka ba kaga ka tozarta matsayin da Allah ya baka Allah ya baka wannan alfarman ne dan ka amfani bayan Allah da ita shi yasa ka amfani da ita wajen wannan to wallahi hali ha kai ruwa da ita ya fara da wayan da ubangiji ya rubuta shi ya fifita shi da iya rubutun falaya ba halbi ha kada ya rowa da ita balli ya kaso ya rubuta lalle da ya rubuta wani bilin da zai alaihi alhaqu amma shi wanda ake bi shi ne zai fada cewa ga yanda fa aka yi yumlil katiba wato ya cifta ga wanda zai rubutu shi zai fada mai rubutun cewa ga yanda zaka rubuta wane mun yi mu'amala da shi kaza yana ji na kaza ga yanda aka yi allazi alayhi haqu ayyid dayn wanda ake bin sa bashi la'annahu al-mashhudu alayhi domin shine za a bada shaida a kansa liyu kirra domin da bakin sa ya zamo ya faɗa hakikanin abin da ake bin sa fai ulamu ko fai ulama fai ulama ma alayhi in ya so sai a san me ake bin nasa wallahi illaha rabba shi mai fadar wanda zai faɗa a rubuta ya ji tsoron Allah kai ya faɗa abin da yake ba daidai ba ya faɗi daidai Allah yana jinsa Allah yana ganinsa hakanan shi mai rubutun shi ma tsoron Allah yanda aka faɗa masa haka zai rubuta kai ya rage kai ya ƙara almumbi wal katib da shi mai faɗar da wanda zai rubuta ko a cikin su ji tsoron Allah to imla'i shi mai faɗar dangane da abin da zai faɗa wadda ba shi ko bai rubuta wa dangane da abin da zai rubuta wala ya fasmin shay'a kada ya tauye ya kus kada ya tauye wani abu min alhaqi daga haƙƙi kada ya ce zai tauye wani abu ko ga dan kana da zai alayhi alhaqu fatihan in Allah ya sa shi wanda ake bin sa wawa ne wanda bashin yake kansa ya zama wawa ne mubazzira limalihi ya zama mai fannatarwa ne ga dukiyarsa lifasa da akalihi saboda bacin hankalinsa hankalinsa ba cikakke ba ne kalma jinuni kamar wanda yake mahaukaci aure ifan ko ya zama rarrauna ne anil imla'i ba zai iya faɗa ba ba zai iya faɗa a rubuta ba lissigar na zama wasu yaro ne karami bai san ma ne ake ba auki bari ko ko ya tsufa ya faɗa ma magana gagararsa take aula ta biyu an yi milla huwa ko ko shi din nan bai da ikon ya faɗa abin da ake bin sa ya faɗa hakin da yake kansa ne harafin nan masalan cewa bebe ne au galibin lokaci ko bai san lokacin da shi mai rubutun yake amfani da ita ba au nahwi zalika ko abin da ya kama da wannan daga dalilai dai da za su sa ya kasa faɗa fa jibril waliyuhu sai wanda yake mai kula da lamarinsa ya faɗa an ya so a rubuta mutawalli amrihi mai zibintar lamarinsa kamar mahaifinsa ko wasi wanda aka yi masa wasiya da ya kula da shi wakayyi ko wanda alkali ko sarki ya nada akan ya kula da shi ko ya kula da irinsu ko wanda yake gwanin sanin fassara wanda za a faɗa da wani harshen ya fassara zuwa wani harshen shi wanda ake bi haƙƙin zai faɗa da harshensa ya fassara zuwa harshen shi mai rubutun wata sarrufin sahihu wanda yake wawa ke tasarrufi a dukiyarsa almahajuri wanda yake wautar tasa ta kai matsayin a ce an masa hajaru an hana shi yin tasarrufi da dukiyarsa ya tasarrufi ba da izinin waliyinsa ba wannan tasarrufin ba ta ce shi yasa wanda yake haka wannan matsayin ya sai da gidansa sai wata tashi ba za a yarda da ita ba ko ya dau kudin sai sai wani abu shi ba dai ba za a yarda ba sai da izinin wali dole sai da izinin waliyinsa masuhun za a bata shi da gabuwar malamai yuhajjar idan ko ba a yi masa hajaru ba idan ba a ce a'a duk abin da zai yi sai ya waiwayi waliyinsa ba jaza jaza to wannan ya halatta ayin cewa illa bi hujjar ma ana fadar hujjira alaihi ko hujjira alaihi eh an kawo shi da sigar tarifi don nuna yawaitawa cewa a komai ma kamar an nuna masa inda abin da ya shafi dukiyarsa ne ba zai iya yi ba sai ya waiwai waliyinsa to idan bai yi masa hajaru ba ba a ɗau wannan matakin a kansa ba to ya halatta tasarrufinsa ya halatta ya zarce bisa zancen da yake ya fi shuhura a masabar malikawa amma fa in tasarrafa bisa dade idan yi tasarrufin tasarrufin da yake katalata abin da yake ya siyar ya sai da shi kudinsa ko abin da yake kama da kudinsa amma banda inda matsalan ya dau abinsa na miliyan guda da ya ce ya sayar dubu ɗari kaga wannan ya san hauka ne wauta ce sosai to wannan ba za a yadda ba ba dan ya dau masalar abin da yake ta yi miliyan guda din ta yi kuma ya kasa to sai ya sayar dubu ɗari tara to ai wannan kaga daman yana dabdaita wajen sai a ce ai ta yi ma ko mai hankalin ne kasuwa ta matsa ya zamo sai haka din ya siya sai haka din ya siya to irin wannan sai a ce ya an yadda a zartar da tasarrufin nasa amma in aka hanga cewa gaba ɗaya mai hankali ba zai haka ba a tasarrufin nasa wannan sai a yi raddinsa sai a yi raddin tasarrufin nasa ko da ba a yi masa hajjaru ba bil adali shi fa wanda zai shiftar ya shifta da gaskiya bil haƙi ya faɗi gaskiya ya adalci wata shidu shahidai ashidu ku shaida aladai bisa bashi ku ba wannan umarnin shi ma dai ya zo ne don mallubanci ku shaidar da shaidu biyu min rijalikum daga mazajenku ai baligil musulmi na laharari ai da suke balagaggu kuma daga cikin musulmi ba yaro karami ba sai da yaro karami ba ta isa sai inda malaman fikihu suka ware suka ce a nan ana karɓar shaidar yaro karami kuma musulmi ba kafiri ba mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a ko'ina sai da kafiri ba ta isa domin ko Allah cewa ya min rijalikum shi ko kafiri ba a halin bane da haka amma akwai yan kaɗan da suka ce a akwai wuraren da sai da kafiri za ta isa saboda can a surar a ƙarshen suratul ma'ida a wa harani min gairikum inan tumrarautum filar rifa sabatun musibatul mauti cewa a wa harani min gairikum cewa wa'anda suke da musulmi ba wasu suka ce a wannan masuhi ne wasu suka ce ba masuhi ba ne akwai gurin da za a iya aiki da shaidar wanda ya kafe al'ahari wanda ku su ya'ya ba bayi ba shaidar bawa ba ba shaida ba ke ba a karbata bayan lam yakuna rajulaini idan su masu ba da shaidar a shahida ne masu ba da shaidar ba su zamo maza ba da su zama maza ba fara julun wamra a kani ba samu maza biyu ba da za su ba da shaida to sai a samu namiji daya da mace biyu a samu namiji daya da mace biyu a ya shaduna in ya so su shaida fi ma alhududa amma fa shaidar namijin nan da mata biyu tana isa ne banda abin da yake ya shafi haji a haji ba a karkashe da mace dole sai maza biyu wani kisasa banda kisasi a kisasi ba a karkashe da namiji ɗaya da mace biyu dole sai maza biyu wai juzul halifu ma'ahu ma alal haƙƙi ya halatta a rantse tare da shaidar namiji ɗaya akan abin da ake bi baki ko a rantse tare da shaidar mata biyu a bisa akan abin da ake bin bashi a nan malikawa da shafi'awa da hanabilawa sun gamu a kan cewa a abin da yake ya koma ga dukiya shaidar namiji daya a hada da rantsuwa ta shi mai neman haƙƙi daga wanda yake neman haƙƙi ya kawo shaidar mutum daya ya rantse to sai a yadda da ita ya kawo shaidar namiji wannan da malikawa da shafi'awa da hanabila da suna makai amma hanafiyawa su ce ina a da sai sun kai shaidun mutum biyu ko namiji ɗaya da maza biyu amma kuma inda aka sake samun saɓani tsakanin malikawa da shafi'awa shine su malikawa suna ganin in an samu mata biyu suka ba da shaida shi ne neman haƙƙi ya iya rantsewa tare da su a yi masa hukunci da haƙƙinsa amma shafi'awa suka ce a a namiji ne dai ya iya rantsewa da shi amma ba mata ne ba to a nan wato an samu bambanci tsakanin malikawa da shafi'awa amma dangane da cewa wato sha'a wato shaida ɗaya a hada da rantsuwa inda ta namiji ce wannan an samu ittifaki tsakanin su hanafiyawa ne suka saba to mimman ta zauna daga wanda za ku yarda da su mina shuhada daga wanda za su ba da shaida za ku yarda da su lidini dan addinin su wa adalatihi da adalcin su wanda addinin su daidai ne sun zamo adi kuma adalai ne adali ko yadda mai tofa tumuka ne ke faɗa wal adalu man yattanibu al kaza'ira wa yattaji fil galibi saga'ira wa ma ubiha wa hawa fil iyami yaqdahu fi muru'ati al insani wanda yake adali shi ne wanda gaba daya duk abin da yake kabira baya aikatawa kuma a galibi ma baya aikata sagira dan ya aikata sagira daya daya wanda ta yi a shekara in ya aikata sau ɗaya ba a sake aikatawa sagera ta wannan bai zama wa suka a cikin adalcinsa amma ya zama sagera ma yana yin ta koyaushe to wannan ba adali ba ne da haka nan kuma ya zama ya bar abin da yake an ce halal ne amma kuma ya yi suka a cikin mutuncin mutum kuma a ce yana tafiya yana cece yana tafiya yana cece ko yana tafiya buɗaɗɗen kai musamman a wasu guraren da ake ganin haka ai rashin nuna rashin kamewa ne to ya zamo ya bar irin wannan to sannan ne yake adali sannan ne ya zamo adali to ma'adami tuhumar tare ko da cewa ku ba a tuhumar su a shari'a abin da yasa aka ce in mata ne sai sun kai biyu li ajali domin an tarilla ihdahuma ta yi wata su kamance ta yi da abin da ta ba da shaida tunda mata masu saurin mantuwa ne me yasa haka ne na kasi aka lihinna saboda hankalin su ragagge ne suna da tauyayyen hankali da kuma kiyayewarsu suna da raunin kiyayewa ba ta zakira idahu malhuri sai ɗaya ta tunatar da wadda ta mance ita wadda ta tuna a zakiratu wadda ta tuna sai ta tunatar da al'auran nasu yata ita wadda ta mance وجملة الادكار جملة تناتر وانا وجملة الادكار جملة تناتر وانا هي محل الإلة إتسي محل إلة ولا يابر شهداء kada shaidu suke zama dubu wato wannan cewa a samu wadda za ta tunatar da wadda ta mance shi yasa aka ce sai sun kai biyu nan sun kai biyu to yiwuwar a ce duk sun mance an ya ragu kwarai kuwa ɗaya dai ta yi ta mance to in ɗaya ta mance a cikin su ai ɗaya sai ta tunatar da ita wala ba shuhada kada masu ba da shaida su ki zuwa su ba da shaida ya zama dubu lokacin da aka ce ana neman su ila ta hamula shahadati zuwa ɗaukar shahada au adaiha ko ba da ita a nan shi abdullahi ya tafi akan cewa wato ayar ta an amfani da ita a hakikarta da majazi da majazinta sabanin yadda ya tafi a kai a alfiyatul usul inda anan ya bi maganar mai asalin littafin a can alfiyatul usuli ya bi ainihin wato maganar mai asalin littafin ne sharifutul misali inda yake cewa yanzu hakikatin majazin hali ya um wal haƙula fa shuhada'u la taqum la tarum man li tahammuli shahadati du'i in sahidu fihi majazun fasbali yanzu hakikatin majazin magana wadda tana da ma'ana biyu ma'ana ta hakika da ma'ana ta majazi hal yahu ta yi a amfani da wannan maganar a waje ɗaya a ce ana nufin duk ma'anonin guda biyu da ma'anar ta hakika da kuma ta majazu ko ko ba dama a yi amfani da itatuwar hakula yace a maganar da take gaskiya cewa ba dama a yi kaga a can kenan ya tafi akan cewa ba za ta yi a yi haka ba amma a nan ko yace a iza ila ta hammuli shahadati aw adaiha ya nuna cewa kenan hakan za ta yi tunda ila ta hammuli shahadati wannan majazan ne wanda aka kira dan ya ga abu a yi a gabansa don nan gaba ko za a bukaci a bada shaida a kai ya bada shaida ai sannan a kira shi mai bada shaida majazan ne inda bai riga ya zamo mai bada shaidar ba a kiransa haka majazan ne bi itibari ma ya uru ilaihi da yi suna da abin da zai koma zuwa gare shi kamar na qur'ani ne inniya areniya a asiru hamra kaga bakire kenan na gaba ruwan inabi yake nan naga wanda nan gaba zai iya komawa giya to wannan kenan wato au a da'iha ko ba da ita da malikawa dai daman mafi yawansu da shafi'awa su sun tafi zuwa cewa daman a iya amfani da magana wadda take tana da hakika tana kuma da majazi a waje ɗaya a kan duk ma'anonin nata gaba ɗaya guda biyu da ma'anar ta hakika da ma'anar ta majazi saboda ga aya can ta cikin suratul hajj ko alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wal والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كاغا تن aka ce zulla wani sawadi wa nari wa shamsu wal kamar wannan an yi amfani da magana ne wato ana nufin sujada ta bi ta bi duk wa'annan suna biyayya ga Allah da aka zo kuma kasiru minan nasi wannan kuma an amfani da kalmar ne ana nufin sujada ta hakika ta dora goshi a amma ba wai ana nufin biyayya ba in ba in biyayya ce ba dole ba a duko a bi tsarin Allah waye sai ya bi ya fice zai fita daga tsarin Allah Allah ya mutum sai ya yi numfashi zai rayu a wanda ya sai sai zai rayu ba tare da yi numfashin ba wane sai wa hal ya nafil insanu min mulki raddihi sai ya haru da min arin da huwa sama'i wa hal ya nafil insanu sai sa kaga nan a wannan aya ta suratul hajj an yi amfani da magana a hakikarta da kuma majazinta a waje daya to wani shine hujjar su shafi'awa da daman su sun tafi akan cewa mushtariki ayi amfani da shi a dukkan ma'anonin su haka na abin da yake da hakika da majazi ayi amfani da shi wato a duk duk ma'ana guda biyu wal hurfu ya jari yanda mai kaukan sadi yake faɗa jalaluddin su da yake faɗa kaukan sadi wal hurfu ya jari fil majazaini wa fi haqiqatin wa lidha fi masdufi fa fil umumi wa'alul خير سلف وقيل في الفار وقيل منسلك تو au a daya ko ba da ita wala ta kada ku ce za ku kosa ai la ta mallo kada ku kosa min an taktubu daga ku ce za ku rubuta ma shaitu alai abinda ku ba da shaida akan sabil al haqqi daga gaskiya alaka sautu ko zalika dan yawan akwar haka dan cewa ana bukatar ku ba da shaida akan abu ba da yawa ku ce to ko wata ba sai ko rubuta ba to kan ku yi haka kan ku kosa ku tsaya ku rubuta kowace shagiran kana daidai ya kasance kaɗan ne ɗan ƙarami ne an kabiran ko babba kalilan an tsiran kaɗan ne ko mai yawa ila ajali ku rubuta shi zuwa ajalinsa wakati hududihi wakatin saukarsa zalikumul katubu wannan a ce ku tsaya ku rubuta din a kasadu shi ya fi adalci a adal shi ya fi adalci inda Allah gurin Allah wa qawmin shahada shi ya fi taimakawa a wajen ba da shaida ai a wani ala iqamatiha ya fi taimakawa wajen ba da shaida li'annahu yuzakkiruha domin yana tunatar da abin da aka shaida akai wa idza lam yatazakkarha idan bai tuna ba shi mai ba da shaida to lam yu'addi ba daidai ne ya ba da shaidar ba ba daidai ba ne ya ce zai ba da shaidar abinda yake ya mance a ce bara a tuna masa kuma ya ba da shaida a kai wannan ba daidai ba ne ya ba da shaida a kan abinda yake ya tuna ko ya gani ya rubuta da rubutunsa wai zanen ya tazakkar ha lam yu'addi amma da akwai nusa lam yadhkurha lam yadhkurha ya samu ku koyi akwai nusa haka to in akwai mutane ta zakara kowanne a ciki daidai ne ana iya zakara ha ya iya zukuru ha ana cewa kuma ta zakara ya ta zakaru wa'adina shi ya fi kusa a karabu ila Allah ta tabu ya fi zuwa da zama ba su kokwanto ba ta shukko ya zama ba su kwanto ba sai kada ta gyawa gwadon abin da za ku ba da shaida a kansa wal ajali ko ajalin wala ma kana hadhihi al-ayatu yayin da wannan ayat ta zama wani a dole ayatin ita ce mafi tsarin aya ko a cikin ƙur'ani a ƙur'ani gaba ɗaya ba ayar da ta kai kamata a tsawo awwalu ha farkonta yake wizul bai'a yana halatta yin cinikin ilal ajali zuwa ajali ta ya halatta a yi ciniki ba sai an biya yanzu ba ko ya halatta a yi ciniki ba sai an karba abin da aka siya din yanzu ba shine salami salami kenan cinikin da yake za a yi amma ba yanzu ne za a karba abin da aka siya ba sai nan gaba jawwaza ahiruha ta'jilahu sai karshen ayar ya halatta yin ciniki wanda yake abin gaggautawa wanda za a yi a biya yanzu a karba abin da aka siya yanzu ba jinkiri a kowane ɗaya daga ciki ga abin da aka siya ga abin da aka biya ga kudin biyan sai kawai inda Allah ya ce in za an tafuna tijaratun haliratu sai fa in zama an samu kasuwanci ne ta ka'a tijaratun haliratu kasuwanci ne ciniki ne na ayi yanzu a gama ba maganar an wani a ciki to dai rura ha bai na ku na ku kewayarwa tsakaninku ta gabe rura ha za ku yi ku karba shi wanda ya siya ya karba abin da ya siya shi wanda ya siya ya karbi kudin abinsa da ya siya wala ajala fi ha zama ba ajali a ciki falansa alaikum junahu ga wannan halin ba laifi a kan ku wato wannan tafuna din kana cewa da kake tamma ya sa ka samu fa'ilinta ne kadai shine tijaratu tijaratu din fa'ilinta ne ba ba magana suna ba magana labari ba laifi a kan ku fi Allah taktubu ba a cikin cewa ba ku rubuta ba dan an bar rubutawa wannan ba laifi illa ya kashi din man aka rubuta din ya yi kyau ya zama abin da da aka yi an rubuta almuradu biha abin da ake nufi da haka almuttajaru fi abin da aka yi kasuwancin a ciki ba faɗi ga abin da aka siya ba ga kuɗin sa ba rubuta ba to wannan ba laifi washidu idza salatu ku shaidar idan kun yi ciniki a kan wannan cinikin domin shaidar wannan ta fi ijewa da ihtilafi ga samun sabani ta fi ijewa ga samun sabani ka a zo daga baya a samu sabani daidai cinikin an yi ne wanda za a biya yanzu ko wanda zai dau ajali dukkan wannan umarnin da aka yi a nan umarni ne na an so ba dole ba duk zancen da yake ingatacce duk zancen da yake ingatacce wala rakatin wala shi ba daidai ba ne shi mai rubutu ko wanda zai ba da shaida wani a cikinsu ya cuci sahibar haƙƙi wanda yake mai haƙƙin wanda yake ayyaki yake bi wa man alaihi ko su cuci wanda ake bi ta fuskar sauyawa a wimti na'in ko kinin mina shahadata daga ba da shaida a wani kitabati ko rubutawa to kada su ce za su haka wato wannan fassarar akan cewa asali yi wa rayuwa rirni aka irgani ya koma yurara shi yasa wannan kalmar mujmala ce ijmalin nata ta fuska tasirifi ne ba wai ta fuska asalin ma'anarta ba ma'anarta ɗaya ce to amma ana cewa idan yurarar za a irgani ya koma yurara yurarir ma za a irgani ya koma yurara to shi yasa a nan ijmalin cewa mabni ne lil fa'ili ko lil maf'ul fi'ili ne wanda yake mabni lil fa'ili ko lil maf'ul to fassara ta shi abla ya fara kawowa tafiya ne bisa cewa fi'ili ne mabni lil fa'ili shi yasa katibul din fa'ili ne shahidun ma'dufi ne bisa fa'ili ko ko kada shi mai haƙƙin mai haƙƙin ya cuce su ɗauke tsora musu abin da bai dace ba wajen rubutawar ko ba da shaida ya sa a ringa shirin su kullum wajen ba da shaida ko ko rubutawar ya sa rubutun ba wakacin da ya dace shi mai rubutun ya rubutun ba wannan kuwa tasiri na biyu masa cewa yura ya zama kenan a sannan katibun na ibul fa'ili ne wanda shahidun kuma ma'adufi ne akan na ibul fa'ili wa in tafa'alu idan kuka aikata ma da hitum anhu abinda aka ce kak ku aikata dan hukku so gumbe ku wannan kangara ce daga gare ku kangara ce Allah da ya ku kuke zaune a mulkinsa yake tafi da komai naku kuma gare shi za ku ko ba ya ce muku ga yanda za ku yi ku ce ko ba haka za ku yi ba ai kun kangare kun nuna kangarewa mummuna furujun an da'ati fita ne daga bi ko fita daga biyayya la ya kumbikum wanda ku za ku ga mummunan sakamako akan haka dan an ce ka yi ka ce kai ba za ka yi ba ko aka ce ka bari ka ce kai sai ka yi to ka sani kanka ka cuta kanka ka cuta kai za ka ga mummunan sakamako akan haka din akan wannan taurin kan naka wata kulla bayan Allah a duk abu a kowane abu da kasuwanci da waninsa da kowace mu'amala da ya kusa tsoron Allah a gaba ku ji tsoron Allah ta yawon yi wa nahi a cikin umarninsa da hannunsa da abin da Allah ya umarce ku ku kokai ku zo da shi da abin da Allah ya hane ku daga gare shi ku bar shi wa yu'allimukumullah Allah ko yaushe ya lamince zai sanar da ku masaliha umuri abin da zai zama gyaruwan lamuran ku Allah ba zai kyale ko ku rayu a cikin imuwa ba Allah zai sanar da ku ya za ku yi ku fita a duk wani lamari na ku ya za ka ga al'umma ko mutum ya koma cikin imuwa to rashin mai da lamarin al'umma ne ga Allah ko rashin mai da lamarin wannan mutum ga Allah amma al'umma matakar ta mai da lamarin ta ga Allah to ai Allah ba zai bata a cikin imuwa ba haka nan mutum ma an yi mai da lamarinsa ga Allah to Allah ba zai rashi a cikin imuwa ba wallahi kullu shay'in alim ubangiji masani ne da komai la yalhaquhu sahaw raukanwa ba ta rukarwa Allah wala usuru ko takaitawa sannan kuma ubangiji ya ambaci jingina inda yace wa in kuntum
ولم تجدوا كاتبا فإرهان مقبولا فإن عمل بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
وإن كنتم على سفر إن كنا حال تبيع ai misali yanzu kun zama matafiya wata dayancin kuka yi mu'amala mu'amala da yake ta kunshi bashi walam ta jido katiban a sannan sai zama ba samu wanda zai rubuta ba au alatil kitabati ko ku samu kayan rubutun ba saboda zama kuna halin tafiya bari hanu alaikum abinda ake bukata a sannan ku ba da jingina ai aw fallazi yutasaqu bihi ko abinda za a aminta da shi rihanu jingina jingina matsabura wadda za a karba ya gaji ruhal murtahinu da shi wanda aka baiwa jingina zai karba murtahin shine wanda aka baiwa jingina rahinu kuwa shine wanda ya bada jingina rahana ya bada jingina irtahana ya karbi jingina jingina ya ta hana ya karbi jingina wa zikiru safari an batan tafiyar haraja maharajar galibi ya fito ne a mafitar galibi ba wai sai lalle a halin tafiya ba ne ake jingina amma da za a yi aiki da makomin sharaɗi na wannan ayar sai a ce kenan a halin zaman gida ba a yi jingina ba to aka ce ai abin da ya sa a nan ba za a yi aiki da mafomin ba don ya zo ne maharajar galibi ya fada a cikin alfiyatul usuli wato wasami ma halafa bil mukhalifi wa bil dalili lil hidadi al hanafi yunkiruhu wa sabuna ka shafi'i nusbituhu ba'da subu'i shurudin fasma'i Allah ya kuna galiban kallati ai fil hujuri in aranna yati wala jawaba sa'ilin muayyani na'u salatul layli masna latani to Allah ya kuna galiban shi yasa nan ba za a yi aiki da mafhumin sharadin ba ko da malikawa da shafi'awa da su a wajen su mafhumi na sharadi hujja ne to ana nan ba hujja bane saboda ya zo ne maharjal galib لأن أكثر أوقاتهم دوم ما في يوم وقتصو لا تفنشيني أشكين ياجي إذ رأنا النبي من ساعة كتير ba za a aiki da mafumin nan ba domin ko gashi manzo sallallahu alaihi wasallama ya jingina da jir'ahu sulkensa fillaha a halin zaman gida ya ya ya wato ya ba da jingina silkensa a halin zaman gida ashe kenan ta nan aka gano cewa makomin nan na muhalafa na sharadi ba za a yi aiki da shi ba haka nan ma kuma rasa marubucin wannan walam ta ji doka tiban sufan nan da aka kawo ita ma ba a aiki da mafominta tunda mafominta shine in akwai mai rubutun ba za a yi ba daidai ne aikin gina ba sai a rubuta kawai idan to idan bai rubuta ba to ko da akwai mai rubutun a iya yin mu'amala da jingina kuma ko da shi mai rubutun ya rubuta to shi yasa jingina yana halatta ta halin zaman gida da halin tafiya daidai an samu mai rubutun ko ba a sami mai rubutun ba tabaru fihi ba sharafi ba ne a ce sai shi wanda aka baiwa jinginar ya karba abin da aka ba shi jingina a ce sannan ne jinginar ta cika bilkauli bari idan da zai ce ba ni miliyan ɗaya na baka jingina gidana sai ya ce ga miliyan ɗin ya karba me yake miƙa masa gidan yake miƙa wa shi wanda ya ba da bashin gidan yake ya karba yake cewa ya karbi gidan daga gare shi sai ya masa dole bisa sai ya karba ya ba ya miƙa masa gidan sai ya masa dole cewa miƙa masa gidan ya halatta a jingina abin da yake musha'i wato abu wanda yake ba ma'ayyane ba kamar yana da fili ya ce ba ni kaza in ya so na ba ka jinginan rabin filin nan ba ayyana rabin na ina ba ba na kudu ko na arewa na bakin hanya ko ba na bakin hanya ba ya ce dai kawai na baka jinginan rabin fili na ka ba ni kaza to haka din ma ya halatta idan aka sani wato taflisi taflisi shine ya tabbata cewa ashe shi wanda ake bi bashin nan bashin da ake binsa ya fi karfin dukiyarsa a aka ce a raba dukiyarsa tsakanin masu binsa bashi to shi wanda ya karbi jingina ya keɓanta da wannan abin da ya karbi jingina ma'ana shi za a fara sallama daga wannan abin donal gurama'i banda sauran masu bin bashi shi yasa idan ya ba da jinginar gida matsalan akan miliyan biyu matsala sai ya tabbata ashe ana bin sa bashi da yawa bashin da ake bin sa ya kai miliyan ɗari shi kuma yanzu gaba ɗaya ma abin da yake nasa in aka haɗa bai fi miliyan ishirin ba to da wannan gidan nasa ko da shi gidan shi kaɗai ya kai miliyan goma yanzu su masu bin bashin in an sai da abin da yake na miliyan 20 an haɗa miliyan 20 su da suke bin miliyan 100 a yanzu kowa a cikin kashi biyar kashi ɗaya zai samu ko ya zama a kowa a kashi biyar na abin da yake bi kashi ɗaya kaɗai zai samu to amma shi wannan da ya taɓi jingina gidan nan ko da gidan zai kai nawa sai a ce in an fiye da gidan shi za a fara sallar abin da ya rage shi ne za a kai a hada da sauran dukiya don a biya sauran masu bin bashi shi wannan wanda ya karbi jingina gidan dole a fara sallamarsa dangane da abin da yake bi a cikin kudin gidan matukar kudin gidan ya kai ya dauka yawa gaba ɗaya za a biya shi gaba ɗaya matukar kudin gidan dai ya kai abin da yake bi ko ya haura wannan shi shi ya fita ya tsira da ba ya ya shi ya sa amfanin karɓar jinginan kenan da ya shi to idan aka samu saɓani tsakanin wanda ya bada jingina da wanda aka baiwa jingina to aulil murtahini ana yarda da maganar shi wanda aka baiwa jinginar idan jinginar ta shaida masa kamar yace ai abin da na baka bashi miliyan goma ne duk wajen miliyan biyar ka bani bashi a to ina abin da aka bada jingina aka ce gashi ana abin ai zai miliyan ishirin sai a ce a to kai ka to abin miliyan ishirin ka ba jingina akan miliyan biyar ahan ai za a fi yadda da magana shi wanda aka baiwa jingina amma idan ya ce miliyan goma na baka bashi shi ko ya ce miliyan biyar ce na abin da aka bada jingina sai aka ɗauko abin bai fi miliyan bakwai ba ko miliyan shida sai ya ce to kai wawa ne za ka karɓi abin da bai haura miliyan shida ba ko bakwai ka bada miliyan goma kai wawa ne ai ba za a yadda da maganarsa ba a sannan sai a yadda da maganar shi rahinu shi wanda ya bada jingina bai na mina ba a rukun ba a ran idan ya zama sashen ku ya amince wa sashen inda aka ce a yi mu'amalan nan da jingina sai shi wanda zai bayar din ya ce a aini wani ba sai ka bani jingina ba ai tsakani na da kai ya kuce a ce sai ka bani jingina ya nuna amincewa walam ya fahim minhu bai tsaya karɓar jingina ba daga gare shi saboda yana kyakkyawan zato gare shi cewa to ai ba wanda zai cuce shi ba ne kalwadda lazirtu min amana ta wuto shi wanda aka bashi amanan nan aka girma mashi aka nuna cewa ba sai yayi an karbi jingina ba daga gare shi za a yi mu'amala da shi to ya kula da wannan matsayin ayil madinu shi wanda ake bi bashin ya bada amanan nan bashin nan da aka bashi amana ce wanda ya tafi Allah rabba ya ji tsoron Allah wanda shi ne mai tafi da duk wani lamarin nasa mu'amala in an yi an sa jingina jinginan nan kamar wakilci ce akan mu'amala amma ba sa jinginar ba fa wa aka wakilta Allah tabaraka wata'ala shi yasa duk mu'amala in kai cuta a ciki dan cewa to ai ko kai cutar zaka sha shi wanda ka cuta ba wata hanya da zai biya tabbatar da ka cuce shi ne to ka tabbata Allah fa yana kai yayin kamar Allah ya wakilta a kai shi yasa duk tsoron Allah fiya da yi ha cikin ba da ita wala taqtumu shahada ko masu ba da shaida ba ko ba koyi shaida al-ikrara bil amanati shine ikrari da wani da amana wa shahadatul mar'i ala nafsi shine mutum da bakin sa ya furta cewa wane yana bi na kaza wane ya bani kaza ba tare da na bashi komai ba to ku wanda aka faɗa a gaban ku to Allah a gobe in an ce ku zo ku ba da shaida ku zo ku bayar ya zame muku wajibi ku zo ku bayar da au kitabul shuhudi ai koko ana magana da masu ba da shaida ai za da yutum li kamata ya idan aka yi kiran ku don ku tsaye da shaida to ku je ku baya wato ko dai ma'ana ta farko cewa mutum da aka ce ana bin sa ya san ana bin sa to ko da shi mai cewa yana bin nasa bai da shaidu a kai amma shi ya tabbata yana bin sa to ya fusta da bakin sa cewa eh gaskiya ne wani kana bi na gaskiya ne wani yanda kace kana bi na to kana bi na din wa man yaktuma wanda ya boye shaida ya san ana bin sa amma da aka ce ana bin sa yace a'a shi ba a bin sa ko ko da aka yi kiransa dan ya bada shaida yake zuwa ya bayar to fa innahu asimun qalbu to alama ce ta cewa zuciyarsa ba lafiya take ba zuciyarsa mai sabo ce ya annahu mahallu shahadati domin zuciyar nan ita ce mahallin shaida domin kuma ita zuciya idan ta yi sabo ta biya hu gai ruhu min al'arai sauran gabobi sai su bi ta sauran gabobi duk masu biyayya ne ga zuciya duk yanda ta yi haka su ma suke yi wallahi ma ta amalu nuna aliyya ubangiji masani ne da duk abin da kuke aikatawa wa ido wannan narko ne alal kitmani bisa boyewa lillahi ma sama wata
أو تحفوه يحاسبكم إلا فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء
lillahi masu sama to matsalar baki ɗayan abin da yake sammai da baki ɗayan abin da yake gasai din na Allah ne mulkan wa halkan wa abida mulkinsa ne halittarsa ne bayinsa ne wayan tudu mafi amsukun bayi in kuka bayyana abin da ke zukatanku mata karrarafiya abin da yake ya tabbata zuciyarku tabbata kun yi kudiya kudurtacciya akan sai kun yi mina so'i na daga aiki mummuna kuka bayyana shi kuka aikata din auto ko kuka koye tsiro kuka koye ba ku aikata din bai ha su kun bihin to Allah dai zai muku hisabi akan sayo mal kiyamati ranar alkiyama wa mal amma zarar abin da ya darsu a rai abin da ya darsa a zuciya min gaira azumin ba tare da zuciya ta yi niyyar take lalle sai ta yi ba irin wannan shi ake kira wasu wasi to wannan ba a ruko a kansa ba a ruko a kansa ɗaya ga filmin ya sha Allah zai gafara ga wanda ya so almagafira talahu ke masa gafara wa yu'azzib man yasha ya azaba ga wanda ya so ta'azibahu yi masa azaba wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne bisa kowane abu ba wani abu da yake mumkini da za a ce ya fita daga ikon Allah shi yasa ƙudurar Allah ta rataye da dukkan mumkinai ta rataye da dukkan mumkinai ijadan wa idama dangane da samarwa ko rasarwa Allah ya iya samar da duk abin da yake mumkini kamar yadda Allah ya iya rasar da duk abin da yake mumkini wa minhu muhasabatukum yana daga abin da yalla yake da iko akai yi muku hisabi wa jaza'ukum yi muku sakayya kuma yayin da wannan aya ta sauka fil magana da ta zo da ita ta tsananta ga sahabai suka kai kara ga manzo sallallahu alaihi wa sallama faƙala suka ce wato abinda muka aikata an rike mu da shi to abinda ma ya abu a zuciyarmu a ce sai a rike mu a kai ina za mu iya sai manzon Allah ya ce da su aturidu na an ta kulu kamar da al'adul kitabi kuna nufin ku faɗa irin yadda al'adul kitabi suka faɗa ne ku ce mun ji abin da aka faɗa amma ba mu yadda ba a bakwai irin wannan ko ku ce mun ji ya ubangiji mun bi yayin da suka faɗa haka da suka ba da gaskiya da shi na zala sai wannan ayat ta sauka آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول منذ محمد صلى الله alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cikamakin manzanni shugabansu ya yi imani ya gaskata bi ma unzila ilai da baki ɗan abinda aka sauka gare shi mai rabbihi daga ubangiji sura ta zo ƙarshe wadda aka ce ta kunshi hukunce hukunce akwai masu cewa akwai umarni dubu akwai hani dubu akwai hukunci dubu akwai gargadi dubu da sauransu a cikin wannan sura to da ta zo ƙarshe sai aka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da baki ɗayan abin da Allah ya saukar masa haka ma waɗanda suke mummune na hakika da abin da aka faɗa musu dinnan an yi bayanai iri-iri an bayanin imani an bayanin sallah an bayanin kafirai an bayanin munafikai an bayanin alƙibla an bayanin hajji an bayanin aure an bayanin zakka an bayanin sauransu dai a ciniki wanda da shi aka kare to sun imani da duk wannan abu da Allah ya saukar gare su alfin alar rasuli muminu na suna an adabta ne bisa manzo kullum kowanne ai kullum kowannen su amana ya yi imani billahi ya ba da gaskiya da Allah wa malaikati ya ba da gaskiya da malaikun Allah wa kutubihi ya ba da gaskiya da baki ɗayan littattafan da Allah ya saukar wa rusuli ya ba da ya ba da gaskiya ya gaskata da dukkan manzannin da Allah ya aiko ya kuluna su mummune cewa suke lani faru kuma yana da mai rusuli wato wannan yana daga shafe kauli wanda aka ce dama yana yawan zuwa a mazance na larabci wa hasu kaulin min hadisil bahari wa kalla hasun fil maquli fadari suna cewa la na faru kuma na mai rusuli mu kan ba za mu ware wani a cikin manzanni mu ce ba zan yi imani da shi ba falumina bi ba'alin a ce mun ba da gaskiya da wani mu kafirce da wani irin yadda yahudu ko nasara suka aikata yahudawa sun ba da gaskiya da annabi musa sun ba da sun ce sun yadda da annabi ibrahim da annabawan duk da suka zo kafin shi amma ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nasara sun ce sun yadda da duk annabawan amma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu musulmi mun yi imani da dukkan annabawa na allah mun yi imani da dukkan manzanni na allah wa qalu mummune suka ce samina wa adana mun ji umarnin kai Allah mun yi biyayya gare ka samina ma umarna bihi sama kabuli mun ji abinda aka umarce mu da shi ji na karba kuma mun bi abinda aka umarce mu wato nas'aluka muna roƙonka ya ubangiji gufranaka ka gafarta mana kurakuran da ake samu daga gare mu mun san mu ajizai ne duk da cewa mun ji mun karba mun yadda za mu yi aiki da haka to amma ba mamaki a samu kusuri daga gare mu amma abin da muke roko daga gare ka ubangiji ka gafarta mana ya rabbana ya ubangijin mu wa ilaikal masir gaba ɗaya makoma zuwa gare ka ne almarju gare ka za mu koma bilbasi za a da tashi in an tashe mu wannan ma a ɗa'u yayin da suka bi nazala sai aya ta sauka ita ce لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
la yukallifu Allahu nafsan ubangiji baya dora wa rai illa wusaha sai ko abin da yake za ta iya aikatawa abin da bai fi karfinta ba dakata abin da bai fice karfinta ba ubangiji ya bayyana musu anna ma kallafahum cewa abin da ya dora musu fi qaulihi a cikin fadin sa wani tudu ma fi amsukumu afufuhu wasu'uhum shine abin da za su iya dangane da barin aikatawar ko aikatawar shi ne kudirin aniya akan aikata abu lalwaswasu lalwaswasu ba zarar ɗarsuwar abu a zuciya ba ɗarsuwar abu a zuciya ba wannan ya fi ƙarfin mutum mutum duk ƙoƙarinsa tayu ya gami da irin wannan in ba wanda allah ya yayi ba wahina izin yayin nan ya zama kenan ba wai an yi nasi ba ne wata abin da ya sa shaw abdullahi yake kokarin ya kauce daga cewa akwai nasi saboda ba a tafiya zuwa nasi sai in ya zama gaguri a cikin hikimalatun nan guda goma shi nasi kusan shi ne na ƙarshe ba a tafiya zuwa nasi sai in ya zama ba wata mafita dole sai dai a ce wannan mansuhi ne to sannan ne ake tafiya zuwa gare shi yasa ba kamar yanda da yawa daga masu tafsiri suke ba da gaggawa da mansuhi ne a wannan mansuhi ne a ina ba ilimi ba ne wannan ilimi shine in akwai mafita ba za a ce mansuhi ba ne to sai a dawo ga wannan mafita ba a komawa ga nasi sai in ta gure kwarai sai in ta gure ba mafita dole sai an ce nasi wakila wani kaulin aka ce kullifu kullifu an kallafa musu fil'ula a aya ta farko bil hawadiri da tunanin su ma cewa zara abin da ya ɗarsu ma za a iya rukon su aka yi sun manusiha sannan aka shafe bi hazihi da wannan aya to ya wallahu alam Allah shine da sani da ma kasaba wato abin da shu'ab la ya zaɓa tafsirin da ya gabatar shine ma abin da dabari shehul mufassirina ya tafi a kai shi ma dabari ya zaɓa cewa ayan nan muhukama ce ba mansuha ba ce cewa muhukama ce ba mansuha ba laha ma ta saba ita ayan wa in tudu ma fi an su kuma wa tubu ya hasu kuma yi lawa fa ya sulli man ya sha wa ya sulli man ya sha to laha ma ta saba duk irin abin da rai ta aikata na kyakkyawa na daga kyakkyawan aiki to za ta ga sakamakon aikin sakamakon aikin nata ne ba za a ɗauka a ba wani ba min alheri abinda ta aikata daga alheri ita za ta gan shi ai tsawabuhu ai ita za ta ga ladansa wa alaiha mata duk kuma abinda sai mummuna ita za ta dau nauyinsa min shari abinda sai tsaruri na daga shari ai wizruhu ai zunubinsa la ma waswasa ba zarar abinda yake ya darsa a zuciya ba wanda ba iktisari tunda wannan ai ba iktisari a ciki abu ne wanda yake ba iktisari na bawa a ciki ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma hadha qasmi fi ma amliku fala tuwahizni fi ma la amliku qulu ku ce rabbana ya ubangiji la tuwahizna muna roƙonka kakkarke mu bil ikabi da azaba inna sina da mun yi wani abu samantuwa aw hadana ko dan mun yi masa kuskure tarakna sawaba in ba daidai la an amni ba da niyya ba ba da niyya ne muka bar daidan ba a'a muna zaton daidan muke ko mantawa muka kama a hafta bihi man kabla na irin yadda ka riki wanda suka gabace mu da sheto mu ya ubangiji muna roƙonka kakka rike mu rafa Allahu zalika an hadhihi ummati ubangiji ya dauke ruko bisa mantuwa ko ruko bisa kuskure daga wannan al'umma shi yasa roƙon Allah haka yadda ne furici ne da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala hadisin da yake mashhuri kuma ingantacce mashhuri ne wajen malaman usul walil usuliyi na sahahu rafa'a an ummatil hada wa nisyanan waqa'a yanda shi shi Abdullahi yake faɗa a sabahur rawi ai ubangiji ya ɗauke musu zunubi a cikin wannan wa amma a kamar ibadati amma dangane da kuce-kucen na ibada wa hukukun nasi da kuma hakokin mutane to wannan suna nan tabbatacciya mantuwa ba ta ture ibada na mutum ya manta da sallah ne ba ai sai ya rama man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha laysa laha waqfin illa zaka illa iyaka ba ba bai zunubi ba da wannan mantuwar tasa ba wai yayi zunubi ba an dauke masa cewa yayi zunubi amma dai ana bukatar ya zo ya rama ta domin wanda ya bacci ko bai sallah ba ko wanda ya mance za su rama sallah wani bukurahu ko wanda aka wa dole aka hana shi an salati yin sallah wanda aka wa dole aka hana shi yin sallah to daga baya zai rama sallah ana bukatar cewa ya rama sallah akan tsare shi zai sallah ba za ka yi ba ba za ka yi ba to duk sanda ya samu ya fito sai ya rama wannan sallah amma dai yanzu kin yin sallah eh ba laifi ba ne bai zunubi ba da haka din tunda abu ne wanda yake a an tsare shi daga gare shi daga mawar malamai rabbana ya ubangiji wala ta nil alaina isra muna roƙonka kaka dora mana nauyi al'amra lamari ya tsulu alaina hamluhu da daukar su zai wuya gare mu ka ahadin la nafsa da kiyama bihi kama wani alkawari ko wani tsari da ba za mu sami ikon tsayawa da shi ba to ubangiji kaka dora mana irin wannan kama amarta wa Allah zai min kaulina irin yadda ya ka dora akan al'ummun da suka gabace mu ai bani isra'ila inda ka dora bani isra'ila min katilin nafsi tawbati daga cewa mutum in ya tuba ya zunubi ya tuba to sai ya kashe kansa shine cikar tubansa inda ya kashe kan nasu ba bai tuba ba wa iraji rub ilmali fi zakati ko cewa an za a yi zakka sai a kasa dukiya hudu a bada kashi daya wato kashi ishirin da biyar cikin ɗari ake bayarwa aka ce a ko mu mu bada kashi biyu da rabi cikin ɗari kashi ɗaya na goma abin da su suke bayarwa kashi ɗaya cikin goma na abin da su suke bayarwa wa hamsin na salata ko wanda aka dora musu sallah hamsin yini da dare aka ce mu mu yi biyar waƙar il'ara ilhadiati ko kuma cewa gabar da aka saba Allah da ita in an tuba sai an yanke wannan gaba to mu aka ɗauke mana wannan waƙari mauri'in najasati ko yanke gurin da najasa ta taɓa a tufafi wa gairiha da wani wannan daga sauran hukunce-hukunce na a taura da a taura ta zo musu da shi rabbana ya ubangiji wala ta minna muna roƙon ka ka dora mana mala da aka sana nabi abinda ba mu da ikon dauka yana takali daga kallafe kallafe wal balaya ko ka dora mana musibar da za ta gagare mu dauka wa afu anna ka yafe mana kuma zunubana ka shafe laifukan wa gafir lana ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu sai rahamati ziyaratun alal magasirati rahama ta kunshi ƙarin akan gafara gafara cewa ba za a rige ka da zunubin da kai ba amma ba a ce lalle za a ji kanka ba amma an ce za a ji kanka to mana ba za a rike ka da laifin da kai ba kuma za a yi ma wani abu ba na kyautatawa daga baya an ta maulana ya ubangiji kai ne tafi da komi na komai namu na hannunka sayyidu na kai ne shugaban mu nasiru na kai ne mai taimaka mana fansurna ya ubangiji muna roƙonka ka taimaka mana dalal kawai kafirina kusa mutanen da suke kafirai bi kamatar hujjati da tabbatar mu iya tsaye da hujja a kansu wal galabati mu samu rinjaye a kansu a wajen yakin da za mu da su maula domin yana daga shanin wanda yake shugaba cewa taimaki mawali ya na kasa wanda suke shi yake taimakawa alal adai bisa abokan gaba ya zo a hadisi yayin da wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ta ya kace da shi gurbin kowace kalma karfa altunai yace rabbana la tuwahizna in nasina aw ahdana aka ce karfa al rabbana la tana ne nasaran kama wanda wannan zidan kan aka ce karfa al rabbana la tamina ma la daka tana nabi aka ce karfa al wa ku anna aka ce karfa al wa gafir lana aka ce karfa al warhamna aka ce karfa al anta maulana fansuna lakon kafirin aka ce karfa al to ya zo hadisi ingatacce wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen surar bakara a wajen ne sun wadatar da shi sun wadatar da shi za su ije masa duk abinci ko kuma za su wadatar da shi daga tsayuwar dare ko su ya karanta za a rubuta masa cewa ya yi tsayuwar dare illa iyaka da aka ce za a rubuta masa cewa ya yi tsayuwar dare bai kai kamar wanda ya tashi ya sallar raka'a biyu kawai ba ba bayan wanda ya tashi ya sallar raka biyun kuma ake kai wanda shi goma ma ya tashi ba ko inda tafsirin suran nan suratul baqara ya zo karshe rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fatuna ma sha'ir ya ubangiji mu da mun yi imani da abin da ka saukar ko mun manzanka sallallahu alaihi wasallama muna roƙo daga gare ka ka rubuta mu daga waɗanda suka tabbatar da haka ka rubuta mu tare da waɗanda suka tabbatar